أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نظرك لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت انس ترفعني بها الى سماع حفظك ورعايتي وارفق نور تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحق الجادرين ولجان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau asabar ashirin ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da talatin ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan zawiya a wannan gari namu na Kwancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai. Kuma karatunmu na yau muna farawa da ban haƙuri na rashin farawa a daidai lokacin da aka riga aka saba, haka ya faru ne sakamakon tangarda na na'ura da aka samu. Allah ya ce mana. Aran ma ya ja mana aya ta sha ɗaya zuwa aya ta sha biyu. a cikin wannan sura ta suratul hadid wanda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim man dalladhi yuridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa wane ne a cikin mutane zai bai wa Allah rance kuma rancen in ya tashi bayarwa ya bayar da kyau fayudha'ifahu lahu sai Allah ya ninninka masa in ya tashi kuma zai mayar masa kalhu ajrun karim sannan kuma Allah ya bashi lada mai tarin yawa wannan ayan dan mai sauraro na tare da muciya mun yi karatu a kanta da yawa wanda har muka zo daidai wurin da muka kwana wanda aka ce ana nufin ciyar da iyalinka ne ma ka ciyar da iyalinka Allah subhanahu wataala zai baka lada kowane loma ta iyalinka kai a kan shekarun da kai ko girkin da ka kawo gida kana da lada goma hakanan ita ma duk loma ɗaya idan kai tun da ita ne ta girka Allah subhanahu wataala ita ma zai ba ta lada goma ta dai kake nan an yi tarayya cikin mene mutum musharaka cikin abin alheri ko ba ka ba inda za mu tashi yau yana magana ne shi ma har ila yau akan karton rancen da ake magana ko da dai ce dan mun yi magana a kai cewa Allah dai ba za ka gan shi ba da aka ce a ba Allah da shi wane ne ake nufi aka ce bayan Allah ne za ka kyautata musu ma'ana ka ba su kyauta ko sadaka shi ne abin da ake nufi da rance ɗin wanda shi a wurin Allah subhanahu wata'ala idan ka kyautata ma bayinsa to shi Allah yana ganin shi ka kyautata ma an gane wannan shi yasa ko laifi ne mutum ya yi sai a ce to zai kafara kafaran shi zai ciyar da baya zai ciyar da mutane 60 ko ba haka ake faɗa ba zai ciyar da mutane 60 kaga ai ba mutanen yama laifi ba to amma tun da Allah ne ya yi ma to Allah zai ji daɗi ne idan ya ciyar da wa'annan bayi nasa ko ya yanta bawa ko ya dinka ma wa'annan bayan Allah sabbin kaya ko kamar dai wancan ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا هو أن آية الله يا كاو أبوه غدا uku wanda dukkanin su ba wanda in kai zai je ma Allah duka bayan Allah ne Allah yana magana akan hukuncin masu yawan rantsarantsin sai Allah ya ce to idan mutum yayi rantsuwa akan wani abu sai ya zamanto abin nan ba haka bane kafaransa shine ciyar da mutane guda goma mutanen ya rantse ma to ka gani zai ciyar da mutane guda goma in ya ciyar da wayannan mutane guda goma to Allah zai ji daɗi sai Allah ya ce to wannan rantsuwan da kai bisa kuskure an yabe maka sakamakon mene ka faranta wa bayan sarai au kiswatuhum ko ka dinka musu kaya guda goma ma'ana sai ka dinko kaya sabbi rantsuwa ba sai za ke jan hankalin mutane a kiyaye rantsuwa ko da yanzu wallahi tallahi ka za ka ta kai ustaz in baka sani tarikin da ke kanka ba akan rantsuwan ka kiyaye to wannan rantsuwan in ka yi ta ba daidai ba to sai ka ɗinka tufafi sabbi guda goma sannan ka mutane daban-daban ka miƙa musu goma goma a ara ma zai shiga kuwa kai kayan saudiya ce ba ka ba ka ci ɗaukarawa ne to shi ke an lura ko to tufafi guda goma za ka tufatar da mutane auta hariru raƙaba ko ko ka ‘yanta bawa ko baiwa guda ɗaya su kaga duka wayannan ba wanda su gama laifin Allah ne kai ma to yaya za ka yi Allah ya karɓa tubanka ka farantawa bayin sarai in ka faranta musu rai sai ka fa sai ya je maka kuma wannan kurakuran da kai haka to har dai kusan anan wurin muka kwana za mu ƙara sa kawai wasu malamai suna ganin kardan hasna shine mutum ya zama to yana da kyakkyawan niyya lokacin da zai bayar da wannan sadaka ka bayar bayan ka bayar da kyakkyawan niyya kuma ya zama to kana neman ladan ka wurin Allah ne ba kana yi bane don mutane su ji ko don riya ko wani abu makamancin haka sannan abu na gaba suka ce karban hasana dole ne ya zamanto abu ne halal ba za ka so giya sai ka ce ka ba wani wai sadaka ko kuma kana san Allah ya baka lada kaga ba zai ko ba haka ba ko ka je ka so naman alade ka ce wai kana ba wani musulmi wai sadakan naman alade kuma kana san Allah ya baka lada kaga wannan duka ba zai yi ba sannan yana daga ci ka ba Allah subhanahu wata'ala rance ya zaman to rancen mai kyau ne shine duk wanda ka bashi sadaka kar ka goranta masa duk wanda ka taimake ma'ana dai duk wanda ka taimake shi ba an ba yanzu muka gama karatu ban ka taimake bayan Allah kaman ka taimake Allah ne ko saboda bayan Allah nan Allah ne ya halicce saboda haka su bayan Allah kayan Allah ne in ka kyautata musu Allah zai ji daɗin ka zai gode ko ake cewa to kar ka goranta ma wa'annan bayan Allah da kama. Ma'ana misali yanzu almajiri ya zo sai ka bashi sadakar naira hamsin ko ka bashi naira ɗari ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ko wani abu dai makamancin haka. Shi kenan kuma sai ƙara ganin shi a shan kwana sai ƙara ce maka allazi wayirin. Suka ce kai wani irin maye ne bayan sun na kada mutane ba na baka naira dubu ɗaya aka ce. Sila kuka ƙara haɗuwa da shi. Zai yi abun nan da ka bashi bai ishe shi ba. ko ba gaskiya ba zai yi bai ishe shi bane zai yi kuma hidiman da ke kai shi ta wuce wannan na sadakan da ka bashi so kar ka goranta masa zai yi ba almajiri bane zai yi mutum ne dan makaranta ya gama makaranta yana neman aiki dan ka samu mai aiki shikenan bini bini ka rika goranta masa ba mu muka taimake ka ba nan nan muka samu maka da aiki a'a Allah baya san haka an gane wannan duka wannan shi ma zai shiga cikin su haka sannan kar ka bayar da abin da kai in an baka ba za ka karba ba ba a gane ba yanzu ina da riga bisa kaddarawa misali rigar ta yage haka ta bayan ma ta yage har yana lilo a baya sai dauko kuma na ba wani malam Ibrahim gashi nan saraka musulunci ce kai idan an baka wannan za ka karba ka ji dadi walastum bi akidihi illa an tu'minu bi kar ku riga bayar da abin da ku idan an ba ku ba za ku karba ba sai kuna murtuke fuska kuna bata rai aka ce in za ka yi kyauta da abu ka yi kyauta da abu wanda yake mai kyau kun gane wannan ka ba da abu wanda yake mai kyau wannan kuma ba yana nufin kar a ba da kayan da aka sa ba dole sai kaya sababbi ba abin da shari'a take nuni da su duk kayan da zaka bayar to ya zamanto abu ne wanda wanda idan ka bashi zai ji daɗi ba ya ce duk kaya sai da aka yi fashi fashi sannan zaka ɗauko kana ba aka sha ko da kayan da ya sa ni yanzu bisa kaddarawa wannan rigar da kake gani a jikin alaran ma wani idan ya same ta shi a wurin shi kayan sallah ne rigar da ke jikin ganin kai kana ganin ai ta tsufa wani idan ya same ta yanzu shi kayan sallah ne a wurin shi an gane wannan to irin wannan ake magana amma ka kawo za ka yi kyauta ka kawo rigar da kayan yage nan ya yi kama ya zo wanki ya gurza ko ɗaya ka ta ƙarasa yagewa aka ce ba irin wannan ba in za a bada kyauta to a bayar da abin da yake in an bayar mutum zai ji daɗi ya gode ma Allah shi ne abin da ake magana a kan sana ana san idan mutum zai bayar da sadakan ko zai bayar da wannan zancen shi ne dai sadakan dai in zai bayar to ya koye ta yadda riya ba zai shiga ba an gane ko kar ya yi danganin ido ma'ana kawai sai dan kirawo kan gefe ki ko zai amfani sai kamar yadda yan sandan na haka ba ko ba gane yin ranar yi haka so ka kuma ana da muku sai ka ala saka da amma za ka ba mutum talaka bisa kaddarawa yanzu sai ka tashi a masallacin nan sai ka ce malam ibrahim ga sadakan naira binda wani sadaka ka bashi ko ka tozarta shi ka tozarta shi sai ka ce to yana da kyau in za ka ba Allah rancen ka yi tsakaninka da shi ta yadda wani ma ba zai gani an gane wannan sannan abu na ƙarshe aka ce ka yi ƙoƙari in za ka yi sadakar ka yi ta lokacin da kake cikin lafiyanka ba sai ka ga za ka mutu ba sai ka ce to gidana na layin jama'a na ba raran ma sadaka aka ce karya kake karya kake me yasa a wannan lokacin da ba ka da lafiya za ka mutu za ka yi sadaka za a ce ba yadda ba domin ana za a yi hasashen kana son kamar yaranka mugunta sai alaran man tun da yanzu da bai ba da wannan gidan ba in ya rasu aha waye za su gane gidan yaran shi to yanzu ya ga gashi zai mutu yana kan gadon asibiti ko yana ɗakin sai yana jinya ya ga zai mutu sai kawai ya ɗauki gidansa kawai ya ce wa yayi sadaka da kyaka ta hausar a da ka ta ban yadda da wannan ba an gane wannan ba yadda ba saboda mene ya kaman yana cin lafiyar shi kalau yana zirga zirgansa yana komai yanzu kamar da rama yanzu idan ya kyauta da gidan shi ba wanda zai ce dan mere ko ai hausawa da ma sun ce idan ka gama kawo ya ce ai wasan jiba ya san me ya taka saboda ka ba wani wanda zai ce masa dan me kai kyauta da gidanka to amma yana kwance rai kwakwai mutu kwakwai wace ya yi kyauta da gidan zamu ce karya ne ne ba har ran ma zafin ciwo ne wannan a warware yau yau ka gani ko ya ce bai yi ba saboda haka abu na karshe aka ce yana da matukar muhimmanci idan mutum zai yi sadakar to ya yi sadakar lokacin yana cikin lafiyarsa cikin hankalinsa saboda gudun wancan rigima domin yanzu wanda aka ba wannan kyautan gidan yaran yaran mai rasuwan da sun kalle shi za su ce ka gani wanda ya illata musu na wurin babu ko ba ka za su zarkar sai ga karamar gaba ko karamar kiyayya ta shiga tsakanin duk abin da zai kawo sabani da damuwa a cikin zamantakewa musulunci yana kokarin ya kawar da shi so wannan kenan sai mu yi kokari mu ba yawwa ka ga na manta guda ɗaya gashi na gani yanzu cewa in za ka bayar ka bayar da abin da kuma kake so ba abin da ba ka so ba shine Allah subhanahu wataala yake lan tanaru albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ka taba samun nagarta ba na aiki a wurin Allah har sai in za ka yi kyauta za ka yi kyauta da abin da kake so an gane wannan Allah ya ce mana a aya ta gaba sai Allah ya ce
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mataral mumini na wal muminati ya tsanuruhun bai na aidihim wa bi'aimanihim bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwa al-fawz al-azim ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mataral muminina a wani rana ne Allah zai mayar maka da wannan rancen da ka bashi shi ne za a dasa magana a kai an gane wannan ko za a dasa magana a kai sai malamai suka ce wannan yana zama kala biyu. a nan duniya a mayar maka da ninkin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce man ja'a bin hasanati falahu ashru amsalha right an gane wannan sannan ba an ce kuma walahu ajrun karim ba man allazi yubrin Allah qarna hasanan fa yudai fa lahu walahu ajrun karim to wannan ajrun karim din shi kuma yawma taral mu'minina zai ga ladan nan nashi mai tarin yawa ne a ranan da muminai maza da muminai mata ya tsanuruhun bai na aidiyin wa bi'aimanihim haske yake tafiye haske yake gudana a gabansu da kuma bayansu har ma bishirakum al-yawma jannati tajri min tahtiha al-anhar har malaiku suna musu bishara suna cewa kai majalla wallahi kai kun ji dadi kun more kaga irin wannan haske haka kaji wani ya ce wa irin na tushi ke ina ana maganar lahira ba a maganar torchlight haske ne fau haka an lura ko ya ji hasken rana an gane wannan ko hasken lahira wanda mummuni ran da ke na cikin ai ya zo hasken rana ga suna suna tafiya ko ina haske sharri za mu zo mu karanta abin da zai faru a yau bushra kumul yawma ina muku bishara da wannan rana da mene aka ce aljanna ne Allah subhanahu wataala ya tana da mu wanda aljannan nan korama suna gudana koramai suna gudana a karkashin su wannan zalika wannan huwa al-fawz al-azim shine babban rabo mai girma a wurin Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce abinda zai faru ranar lahirar shine bayan an gama taruwa a wurin sirati an gama taruwa ba mun sai za a tsaya shekara dubu hamsin ana tsaye ba to bayan an gama tsayuwa a wannan wurin an zo an fara maka an fara neman ci an karkato da rana ta kako kasa kasa tana daka mutane Allah ya tsare mu Allah ya samu na gebe mu muna cikin irin wannan bayan an wannan an sha wahala za a zo a roƙa ceto wurin annabawa kaza kaza ai har zuwa ne kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada ceton to bayan an karbi wannan ceton za a zo a fara magana awu to a lokacin da ake magana awu aka ce za a zo a kafa tirari ai akwai wani abu ko da ake cewa sirati to wannan siratin rikita rikita da rigiman da ke kan siratin nan Allah ya tsallakar da mu saboda siratin yadda ake turanta shi ne yadda ka gashin mace ba ka ga gashin indiya yana da tsawo ba haka ko ba irin na matan mu ba ka ga na matan za ga namu kanana kanana su na matan indiya za ka ganci tsawo haka to yadda ka gashin nan yana da tsawo to haka za a tashi sai a tashi akan gada gashin shine zai zamanto gada sirarin shine gada kasan kaga din da aka ce gada ai akwai rami kenan to wannan ramin to shine wutar jahannama karan farko kafin a fara wani misali shi wannan dan siririn abin da kake gani kaman gashi da ake ce masirati to kaifin shi ya fi kaifin reza akwai wani wuka da ake kira a ƙasar hausa ga yawa jini na wuce ko irin wukan nan da idan ta an yanka rago jini ma ba zai fito ba sai bayan an cire hannu an daga sannan kawai zai ga jini ya fito to kai bin wannan siradin ya fi wannan a jikin siradin kuma akwai irin wannan kujiya kujiya abin kamo kifin nan wanda za ga ya lankwashe din nan akwai su ga sunan an matsakala su to haka kowa zai zo ya taka to ba ma takawan bane tashin hankali kowa da kayan da ya ɗauko na zunubi a kansa wanda a wurin za a ga zunubin wani ba ya kai girman dutsen ka goron nan kwara ɗaya haka nan kuma za a ɗaura masa kaga idan yana da zunuban sun kai ɗari to haka za a lodo masa dutse girman dutsen nan kamar dutsen ka goron nan guda ɗari haka sannan haka zai rika taka wannan abin shi siradin za ka ga yana yanka kafafuwan mutane wannan kujiyar wannan wannan ne kamar na kamo kifi yana bijan naman kafan mutum shi ne zaka ga wani ba zai iya karasawa ba zai fada rama to ramin shi kuma gurabe gurabe ne akwai ramin wayanda suke saba wa iyayensu suna zuwa daidai nan wurin kawai za ka ga sun yi sun rufta akwai ramin wayanda suke zaluntar iyalinsu da sun zo daidai wurin za su zirma akwai ramin wayanda ba sa yin sallah ko masu yin sallah ba lokacin da Allah ya ce ba lokacin azhar ne amma shi ba zai azhar ba sai bayan sallar isha'i la'asar ai ma wannan mumini ne ai ai yanzu akwai mutanen mu da ba za su yi azhar ba sai bayan sallar isha'i sai sun gama cin kasuwa gaba daya to a lokacin kaji malam ya faɗa wai sai su ce wai za mu haɗa su ne ko mu maki su dan Allah ka duba sallar ce ma wai za a maki saboda haka ba zai azhar din ba ba zai yi la'asar din ba ba zai yi magriba ba ba zai yi isha ba sai ya rufe shago a kasuwa ya dawo to da ya dawo sai ga ya dan samu wani baya bayan masallaci Allah Allah Allah sai ka dauka ko ko kwalle yake yi ban sani ban kun taba lura da yarwa za ga har wani kwanta kwanta Allahu akbar Allahu akbar an gama daya Allahu akbar to su ma irin wayannan mutanen akwai zamun da za su fada a wannan aikin karanta fatan kana yaranka Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa an je lahira za a tambaye wasu me ya kawo ku wannan wutan ma salakakum me ya kawo ku wannan wuta ta sakara an sa na farko suka ce qalu lam nakum minal sallace ma ba ma yi ko kuma in za mu yi sai mun ga dama wai har cewa suke wai in za a yi sallan za ce na wai tu salatu dublin wai dublin zai shi na wai tu salatu dublin a kaga wannan wasa da addini ko ba gaskiya ba Allah da ya baka lafiya ka iya fitowa ma har kasuwan shi fa yace ka bauta masa sai ka ki sai ka ce sai kai ka tashi karfe 8 na dare sannan za ka zo ka fara a zahar na asar magariba isha kai ka san akwai wasa to abu na farko da suka faɗa dalilin da yake gidan wuta qalu lam nakum minal musallin ai sallan ne ba ma yi Allah in ma za mu yi ta to sai lokacin da muka ga dama wa lam naku no da imul miskina Allah ka sani a duniya ka ba mu kuɗi da yawa amma ba ma ciyar da mabukata talakawa ba ma ciyar da su cewa ma muke suna wari in sun zo kofar gidanmu sai mu saki kare ka Allah ka yafe wato wasu dai masu kuɗin ba su da lissafi wallahi kunan garin duk ba ku da irin gidajen nan da akwai karnuka ko akwai akwai gidajen da in ka je kai bara ma ka ce Allah zuwa irin al'amuran da ka taba kofar za ka ga wani kare yadda ka san zaki zai fara haushi yana a duniya in aka samu rashin sa'a kuma ya shiga mutum in yace zan mutum kuma sai an yi maka allura to walam na kunu da yamul miskin zai yi ba mai kare bane a gidan shi ba kowa kawai amma dai almajiri yayi bara a gidan a bashi to sai in ya mutu dan zaka ji wasu masu kudin suna cewa shi ya nemo mana da zai zo yana cewa wai wai allazi wayi da iya ko dan kanzo ne ko wai Allah ya ba ku mu samu ya ce kai ba za ka nema ba sai Allah ya ba mu ba za a ba kan ba dan Allah ka tuba irin wannan akwai hankali a nan ai akalla in ba za ka ba wannan almajirin ba to ka gaya mai kyakkyawan magana kamar yadda ake faɗa a kasar Hausa ko Allah ya ba mu sa'a ko kuna gari ya kuke cewa Allah ya cishe mu ko Allah mu ta Allah ya ba da sa'a to walam nakum nut'imul miskin ashe Allah subhanahu wataala ya baka wadata an gane maganar mu ko ba muna maganan kai da baka da wadata ba kawai kwanan kai ma san maka ake tilla ka je kai aure ka san arama akwai rawayan san musu ake tilla sun yi su aure to ba kai ake magana ba a'a kai wanda Allah ya raba maka asiri gidanka akwai abinci har ma za ka iya taimaka ma wani to ka taimaka mai da shi ake magana amma kai dan abin naka kai ma bai ta karya karya ba to in yayi gwada sai ka ba shi hakuri sai ka ce ina hakuri Allah ran ma ko Allah ya kishe mu alheri Allah ya buɗa mana sai ka ja bakin shuka ka abin domin kana da wadata ka ci taimakon waɗanda ba su da shi Allah ya ce ina daga cikin dalilin da ya kai waɗannan mutanen gidan wuta walam naku nut'imul miskin abu na uku wanda ya kara haduwa suka ce wa kunna na hudu ma la fadu duk abin da Allah ya ce kara aikata ai Allah muna ganin shi ma wasa ne sai mun aikata mafi muni wa kunna nukadzibu yawmin Allah a duniya ma muna ganin cewa tashin kiyaman kaman wasa ne kaman ma ba za ta zo ba shi ne kake ganin hausawa suna ɗaukar irin wannan salon sun ce kamun Allah ya isa irin to me Allah zai in shi ma ya isa yi wani abu ai shine ma'anar kace Allah ya isa in Allah ya isa yi wani abu kai mun ci dubu ko ba ka fiye ba dawa wani ma in yare yana maka wayo sai ce Allah ya sa Allah ya san ka za ka samu wuri wai kuma ta tarar da wasu ne ai وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين Allah yake har sai da mutuwa ta su da kansu suke faɗa har sai da mutuwa ta da mutuwa ta sai muka a cikin abin da ake faɗa din nan gaskiya ne ina aka ta yan gama shine anan wani malami yake gaya cewa bushra kumul yawma jannatin tajri min tahtiha anhar ana musu bishara da gidan aljanna domin mene a gidan aljannan ne za su ga abubuwa kala kala na ban mamaki a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala yake
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فارضب بينهم بالسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور Allah ta kada alheri Allah subhanahu wataala ya ce ba yanzu an gama gaya maka يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار با ko ba haka Allah subhanahu wataala ya ce ba bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dalika huwa al-fawz al-azim yanzu a ayan nan da muka karanta kafin wanda Allah ramma ya karanto mana an faɗa an ce Allah subhanahu wataala sai ba mu'minai maza da mu'minai mata mene me aka ce za ba su an manta na'am a ba aljanna idan aka zo filin kiyama mun faɗa wani abu za a ba muminai maza da muminai mata haske wanda an muka ce hasken ya fi hasken rana kurka rikewa sosai an lura to shikenan yanzu a wannan wurin sai Allah subhanahu wataala sai ya saki duhu sai a saki mene duhu idan aka saki duhu sai a ce ka kowa ya tafi gidan aljanna to kuma za a hau wannan sirata ana gano da kiman ko kuma ga abin dan tiriri ga lodin kaya na zunubi da mutum ya aikata ka san ai da ma lada ba zai zama wahala ba a ranar ko ba zai zama ba zai zama kayan nauyi ba kayan zunubi ne zai zama wa mutum wahala to shikenan sai a ce kowa ya kama gaban shi shiga aljanna sai wayannan muminan Allah ya riga ya ba su mumine maza da mumine mata an ba su haske sai su kama hanya su fara taka wannan siraɗin suna wucewa suna tafiya suna wucewa suna tafiya su kuma munafikai ya zuga duhu suna hangen wayancin suna tafiya ta haske sai su ce musu yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu Allah ya ce a wannan rana ne munafiki namiji da munafika ta mace, ma'ana munafikai maza da munafikai mata. Za su rika cewa ga waɗanda suka yi imani, unzuruna don Allah ku rika ɗan tafiya a ɗan hankali a hankali, mu rika tattaka wannan sira'in da haskenku. Ai Allah ya faɗi yadda hasken yake, hasken yana gaban muminai yana kuma ta bayansu. to tunda yana ta gaba yana ta baya kaga wanda yake bayan su zai rika ganin hasken to tunda mumine ne su suna tafiya da sauri ne babu wani damuwan cewa wai tiran cikin abin zai sa mutum ya faɗi a gwargwadon aikin ka kawai gwargwadon yadda za ka wuce shine wancan hadisin da ka ga cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai wuce sirati ne gwargwadon imaninsa da aikinsa akwai wanda zai wuce wannan siratin zai kai ba kaman kisa kaddarawa tsawon abin zai iya kaiwa kaman daga wancan lebaran da about zuwa wancan tashan da ake siyan ake shiga motan Abuja tashan angwani muke tsawon Abuja tashan Abuja kaga wurin ayi da nisa ko ba nisa to haka za a wuce misali ai ma ya wuce haka an gane wannan to akwai wanda zai zo ya wuce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kamar wankiya a na farko kamar tsaftawan ido ya wuce akwai na biyu zai wuce kamar walƙiya har zai ga mutum ya raba ido yawo na biyu ke akwai wanda zai wuce in ji manzon Allah ya ce kamar gudun doki akwai wanda zai wuce ba kamar gudun doki ba Zara sallallahu alaihi wasallama yake na ƙarshe wanda zai wuce a cikin sauri shi ne mutumin da yake tafiya da rarrafe kukiyar na cikin namansa siraɗin na yankan kafan yana yankan hannun kafin tana da rarrafe shi zai saboda mene kayan da ya ɗauko da nauyin da yake kan amma duk wanda ba wannan ba su wahala ya su kaga tun da aka ce akwai wanda zai wuce yana rarrafe akwai wanda zai wuce yana tafiya kenan akwai wanda zai wuce yana fofoti akwai wanda zai wuce kuma yana tsere gudu ko to haka rayuwar ta to wayannan wanda suke tafiya a hankali din ko wayanda suke bayan mumini kaga wannan mumini ya zo ya wuce shi in a bayan shi akwai munafiki sai riga to kai dan tsaya mana dan tsaya dan tsaya dan ga hasken naka shine wannan unzuruna nastabit min nurikum ku dan tsaya mana mu dan rika dan dosanan hasken naku muna dan tattakawa muna dan tattakawa mu gani ko mu ma za mu wuce rahama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yadda yake san al'ummar sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai je ya tsaya a gefen siradin kana tahowa yana yin addu'a yana cewa rabbi sallim rabbi sallim ya Allah ku fitar da wannan Allah kaka kun san mun fada a kasan abin ramuka ne kala daban-daban na gidan wuta daban-daban da mutum ya fada sai ya ganshi a hawiya da mutum ya fada a sakara daga mutum ya fara jahim tura mukan kasunan ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la zai za zo mu kimanta cewa daga can ne farko can ne ba randa ba wannan ne farko can ne can wurin ta can Abuja nan ne karshe da ka sako wurin to sai ka zo sai a maganar shiga aljanna da hisabi da komai da komai to manzo Allah zai tsaya a wurin yana kallon ka kana tahowa yana maka addu'a yana cewa rabbi sallim rabbi sallim ma'ana Allah ku fitar da shi Allah kaka sa ya fada Allah ku fitar da shi Allah kaka sa ya fada wanda a lahira ana yin addu'a ne ba a yin addu'a a lahira amma saboda annabi Muhammad Allah da shi na karba ana yin addu'a a duniya ne an lura ko to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai aka lamince ma shi kadai aka lamince ma a lahiran ma yayi za a karba sai tsaya yana rabbi sallim rabbi sallim Allah ku fitar da wannan Allah kaka bari ya fada Allah ku fitar da Allah yana mun ma sadati to ka gani baran mu sai mu kara rike wutar mu Allah malam Allah yana mun salati ma Allah rabbi sallim Allah ku fitar mana da shi Allah kaka sa ya fada sai ga Allah ya fitar da mutum ya wuce ne ta cikin ce za a fara auna kayan dama ba ya dauko kayan shi ba to mu je nan za a fara auna haka kowa kowane ɗaya daga cikin mun nan sai ya zo ya wuce wurin manzon Allah manzon Allah yana mai addu'a yanzu ko don wannan ba za ka so annabi Muhammad ko don wannan ba za ka so shi Allah ya ce amin muzuruna nasta bismin nurikum dan Allah ku dan tsaya mana mu samu dan hasken ku dan nan qilar ji'u wara'akum wal muslimin sai wayannan mu'minan sai su ce musu irji'u wara'akum ku koma a baya ne ake samun wannan hasken. To cewa da suka yi kilar zuku wara'aku sai malaman tafsiri suka kasu zuwa gida biyu. Suka ce kilar zuku wara'aku ana nufin duniya ne. a duniya ne wa'annan musulman ko wa'annan muminan suka aikata kyawawan ayyuka wanda Allah subhanahu wataala ya ba su haske a nan ina nan lahira wasu malamai suka ce a ba wannan ake nufi ba kila tujibu warakum faltamisu nura ai sai da aka zo wannan tsibirin da aka bayan an gama tsayuwa shekara dubu hamsin din nan an sha rana an yi wannan sannan aka ba wa'annan muminan haske sannan aka buga duhun ko aka tafi duhun sai ne sai suka ce wasu malamai suka ce sai aka ce musu ku koma can baya kafin nan wurin da ake hawa siradin ku koma can baya can ne ake samo hasken da ake hawa wannan siradin kilar ji'u wa ra'akum faltamisu nura imamu hasan al-basri Allah ya saka masa dariya yake cewa ai abin da yake faruwa su munafikai a duniya suna yaudaran Allah ne ba ku a hakikali ba Allah ce yaudara ba ka'idan nan ne ta kasu idan ka yaudari bayan Allah sai ya zama to kaman Allah kama ba ma kama ba tilla bayan sa ne shi kama an gane wannan ba Allah ya faɗa ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu usali yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina bayna dhalika la ilaha illa wa la ilaha Allah ya tsari. Allah ya ce munafikai suna yaudaran Allah. Ka san mun riga mun faɗa ko? Yana da kyau mu su gano yanayin da karatun yake. In aka ce suna yaudaran Allah ina su ga Allah. Suna yaudaran bayan Allah. Sai su rika nuna mu bayan Allah. Ai muna tare da ku, ko ba ka munafiki zai rika nuna maka ba. Ai ina tare da kai ɗari bisa ɗari mutu ni da kai mutu tare ba takalmin karfe wallahi. Duk ya gama kalallabe ka yana yin kwana kawai sai ya ba da kai kawai a sayar da kai. ko ba aka munafin shi yake to kaga ina yaudaran musulmai ne sai Allah subhanahu wataala ya karba ki ai ba su kuke yaudara ba ni kuke yaudara to tunda ko kun yaudara Allah ma'ana kun yaudara bayan Allah daidai yake da kun yaudara Allah Allah zai saka ku da irin sakamakon aikin ku shi Allah baya yaudara to amma tunda za a saka musu da sakayyan irin aikin su sai a kullo musu da results din ta irin wannan sakamakon da su suke aikatawa malam imam hasan al-bakari yake cewa wa huwa qari'uhum zai sakan ya musu sakamakon wannan yaudarar da suke ma bayan Allah mu'minai shine a wurin wannan siradar bayan suna kallon hasken ba gane yadda abin yake bayan suna kallon hasken mu'mine ba har suna cewa unzuruna nastatis min nurikum ku dan saurare mu da Allah mu rika kallon hasken ku ba sun taka ba ko sun tako firadin ke na yanzu sun riga sun fara tahowa kaga sun zo daidai inda wuta wuta yake ko ba haka ba sai a ɗauki hasken gaba ɗaya muminan sun riga sun wuce ba gaba ba ba kaɗan motsa ta can gefen rami na gefen rami to yaya haka sai a ce musu sakamakon irin abin da kuka rika yi wa musulmai ko muminai a duniya na nuna cewa kuna tare da su shine hasken yanzu ya zamanto kamar yana tare da ku kuna ganin siradin yanzu shi kenan siradin kuna kanta haske kuma babu shi kenan sai fadawa gidan wuta Allah ya kare mu Allah ya tsare mu يلغوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضربوا بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة الله يكتب أولا ينين sai a buga musu shamaki sai a sa wani demarcation kamar yadda kuke faɗa a turanci kamar da hausa kawai bari faɗa da yadda kowa zai iya gane sai a sanya wata katanga tsakanin su to amma wannan katangan wata irin katanga ce wacce babu irin ta a duniya katanga ce wacce take kamar gilashi gilashin kuma irin kamar tinted din nan ba akwai wasu masu kuɗi ba za a ga motarsu an sa wani baƙi-baƙin gilashi ko shi da yake ciki zai ganka kai da kake waje to irin haka ne ka san ganta ki su musulmai muminai tunda an ja ka san tsakanin su yanzu sai ya zama to muminai suna kallon su su kuma ba su iya kallon muminai shine aka ce fadriba bainahum jisurin sai aka sanya wani shamaki shi da hausanmu ne yanzu kawai sai aka sanya wani kaman katanga tsakanin su wato bainahum bisurin aka ce lahu babu batiluhu fihi rahma zahiruhu min kibalihi al'azab wannan wato bainahum bisurin lahu babu aka sanya musu wani katanga tsakanin su wani shamaki tsakanin su lahu babu wanda in mutum ya wuce shi mumini ne shikenan ya sha lahu babun batinuhu fihi rahma in ka tsallake wannan to ka shiga cikin rahma wa zahiru nan gefen kuma min kibali lil azab azaba ce san tagaryanta a wurin to shi yasa muka maka misali da katanga ne wanda suke da kaman wannan tinted glass din nan da ake na nan wanda yake cikin rahama zai iya kallon wanda yake cikin wuta shi kuma wanda yake gidan wuta ba zai iya gani ba idan an zo an gama sirari an gama komai da komai yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta zai rage saura samfari guda ɗaya wanda su ne wanda aikin ladansu da aikin zunubinsu ya zo daidai su kuma za a ɗaura su a wani dutse da ake kiran dutsen da suna la'arafi wannan araf ɗin wasu malamai suka ce dutse ne wanda yake tsakiya nan gefen dama aljanna nan barayin hagu wuta dutsen yana tsakiya ina zunubinsu ya zo daidai da ladansu shi ke nan sai a cuya da fuskokinsu a cewa ku kalli yan aljanna sai su kalli yan aljanna sai su gan mummuna ya ke nan Allah ma ana jajjan kaji ko ana an gani ko kaji wani ya ce wato malam yaya akwai wiwi ko a aljanna inna lillahi wa inna ilaihi kuma dai banda dai kai alrama me mutum zai da wiwi a aljanna ma an ki kaji ko arama ce ai an girma wiwi a aljanna amma baka sani in har da gaske kana son ka sha wiwi a aljanna Allah ya ce kuma za mu samu maka amma kuma dai duk daɗin aljanna kuma ka rasa abin da za ka ce ma Allah kana so sai wiwi dan Allah akwai hankali a nan to amma mutum bai sani in dai har ya shiga aljannan kuma ya ce ma Allah yana son wiwi to kuma Allah zai bashi kamar mu je ba mu fatan mu je aljanna din mu rasa abin da za mu ce ma Allah ya ji wani ya ce wai shi kurkura zai ce inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ki tsare mu da tambayan Allah irin wannan ai wannan kananan abu ne da an tambaye ka aljanna me kake so yanzu kace Allah yana son ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an matsa me kace so ko kace Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an ƙara masa wa kace Allah kai dina ganka mana abinda annabi Musa ya ya kasa din nan Allah ni yanzu kalamin shabun mana Allah da an masa kace Allah wallahi Allah amma an tabe kace wiwi kuma kace ai da san hanya zuri da kai saura kenan ko da saura kenan Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya tsare Allah ya kare to lahu babun babu fi rahma wa zahir yunaduna wa zahir min qibla al-adab yunadunahu su wai muna magana kan larabi afwan kan mutsallaki kisan ko to su larabi sai a sa sai kallon yan gidan aljanna sai su gamu dukan kowa a nan wurin alfarman annabi kowa yana cikin jin daɗi da walwala da annashuwa kai in akwai kuskuren ma da muke Allah ka tuba Allah ka karɓa tuban mu kafin mu mutu Allah ka yabe mana da mun mutu a sa mu aljanna saboda dai yan larabin nan su gamu an lura Allah malam sai su kalle mu ba wai kallo so ɗaya ba shi ne tashin hankalin za su kalla 'yan gidan aljanna kamar shekara dubu hamsin suna kallon 'yan aljanna suna jin daɗi suna ya ce shi kenan an gama sai a ƙara juyo su fara yawan mu sai su kalla 'yan gidan wuta an ɗibo ruwan ƙurji da ruwan jabbo tabbataccen nan da an ɗago shi zuwa fiska fiska ta kwalle ga wannan ƙayan nan ina shiratar da kumɗin nan kaya ne ya kai tsawon wannan koban haka mutum zai rika ci yana kurawa bayan da haka amma haka za su ta ci in sun ci to ana buƙatar ruwa sai a ƙara ɗibo musu wannan ruwan jamban da ƙwarji da aka ta farfasa shi haka za a haka za su ta kallon wannan azaban shi ma tsawon shekara dubu hamsin sannan sai a ƙara waigawa da sunan sai a ce kara kallon yan aljihu in ka ga aikin hankali nan amma can me za a yi an gane wannan to su wa'annan azaban su yana da wahalan da kai baka shiga aljanna ba kai baka shiga wuta ba ka kallatan suna cin daɗi nan suna shan wahala haka a ta fasin fasin da kai shekara dubu hamsin kowane waje dubu hamsin kowane waje dubu hamsin ka san wannan azaban ai yayi yawa sannan kuma suna tsaye ba ba maganan na gaji Allah zan huta in zauna babu wannan haka za su zauna wannan wurin malamai suka ce rahama ta Allah a ƙarshe a kafin nan ai har sai sun ce afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullahu idan bayan zan wai ko suna kallon yan aljanna ba sai su rika ce mai yan aljanna da Allah ku dan tsan mana ruwan ku da Allah kaga su da suke kan wannan dutsen larabin babu ci babu sha ba ga kishi ga wannan sai su ce mu yan aljanna da Allah ku dan tsan mana ruwa mana afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullahu qalu inna allaha harramahuma ala al-kafirin sai su ce ai Allah ya hana wannan ruwan ga wanda ya zama to yana saba masa ba za a bashi to haka nan za su tsaya za su ta abin nan a ƙarshe dai wasu malamai suka ce rahama ta Allah ta Allah subhanahu wataala ya ce to an yafe musu an yafe musu sai su musu kaga ba mamaki irin sai bayan kamar shekara miliyan tamanin haka mutum ya ji Allah ya tsare mu Allah ya kare mu me yasa muke faɗan wannan saboda da ni da kai mu ji tsoron Allah mu gyara kafin lokaci ya kure mana in lokaci ya kure ba akwai wahala Allah ka tsare ni yunadunahum alam nakum ma'akum yanzu wayannan sun riga sun wuce sai su rika kiran su za su rika gane mu ba shi dan wuta zai rika gane ka da sunanka da komai gashi Allah ya faɗa yunadunahum za su rika kiran su kaga kenan ba kai kai za su ce ba sunayen za su rika kira Malam Usman, Malam Ibrahim, Malam Abubakar, ɗan Jimmai, ko? Ka daure, waye ka daure kuma malam? Adamu. Eh to, Adamu ko ka gani sunan shi Adamu ku jira mu. Duna duna hum za su rika kiran su. Idan suka kira wasu ne za su ce musu za su ce alam na kun ma'akum. Ashe ba tare muka rayu da ku a duniya ba, ka gani ko? Ka gani? ashe duk iskancin da mutum zai yi to kar ya yadda abin da shiga tsakaninsa da Allah ya kibauta wa Allahnsa shi sama da mai adali yake kar ka je baka zauna cikin wayar da suke fasikai wala yahillu lahu aha so wata fasikin baya halatta ga mutum musulmi ya yi abota da fasiki wala mujalasatu ko zama da shi yanzu kaga wayannan da za su fita aljanna da wayannan da suke munafikai ko wayanda suke ɗan wuta ko wanda za a janye haske a tare su duna dunahu za su rika kiran su alam na kuma aku ba muna tare da ku ba ka gani ba muna tare ba tare muka rayu da ku a duniya ba wani zuban ma haka na zuwa can ba ku yake cewa can gulbo wani zuban haka na zuwa can gulɗin mu muna shan wiwi amma kai ba ka ta ita ka gani ka fara faɗan abin da ya faru ko sannan lokacin sallah sai ka tashi ka ce zaka tafi yanzu shine zaka ban mu a cikin wannan duk yunadunahum alam nakum ma'akum ashe ba muna tare da ku ba a duniya su kuma wa'annan mu'minan sai su ba su ansa sai su ce kalubale eh haka ne sai dai kowa da aikin sa ko kalubale eh sai dai kowa da aikin sa ko da bale ne idan ta so a larabci tana ƙaryata maganar da aka yi ne yunadunahum alam nakum ashe ba tare da ku muke ba a duniya ba tare aka ta wannan shiriri tan ba ta a ba haka bane ko da kuka ga cewa muna zuwa can ba ne ko me kace da abun gan ne suna mu jangul ai ko da kuka ga muna zuwa jangul din nan to a iyayen mu sun mana tarbiyya yan mun ban jangul din muna cewa astaghfirullah muna cewa Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah ka kashe mu akan wannan to Allah ya taimake mu kuma dab da za mu mutu sai Allah ya shirya mu shi kenan kuma yanzu ka ga mu ne ga sunan mun sha walakinnakum ka duba a wani ayan walakinnakum fatantum anfusakum ai ku ne kuka je kuka jarabci kawunan ku abubuwan da Allah ya hana kuka rika aikatawa walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum aka ce kuka zauna kuka ci gaba da aikata wannan saban ma har kuna ganin ma zunubin ba komai bane abinda zai baka mamaki shine yanzu daga cikin musulmai akwai wanda yana ganin zina ba ma laifi bane shi yana ganin a can masallacin na faɗa wani bawan Allah wai za a yi sallah a masallacin da yana cewa ya malan ai dakin ba zai yi sallah ba to dakin ka ba zai yi sallah ba me ya faru ko ya malam ba za ka gane ba ya to to akwai dai wani magana akwai ko kuma ka tsaya kalla mafi yawancin gayu in ka je dakin su kace za ka yi sallah za ya malam dakin ba zai yi sallah ba to me ake yi a dakin da ba zai yi sallah ba kenan yana ganin sabon Allah a dakin nashi ba haramun ba shi ya sa yi ta aikatawa har ma in za a yi sallah sai ce kai ai zunubin da aka yi a nan yana jima tsoro ko kai sallah ma Allah ya karba kaga kenan shi har yana ganin zunubin ma ba komai bane dakin nashi ya zaman to kwata ko ba ka suke faɗa ba mala ya gano magana kamar kana mamana da gayi kai ma yawwa dakin shi ya zama kwata ba na son na faɗa yaran nasu ai daga jin cewa na ce kwata kaga wasu sun gano abin da suke ko Allah mun tuba Allah ka yafe mana to shine fitowa wala wa tarabbasu kuka mayar da saban Allah ba komai ba wartabtum har ma kuka rika kokonto wai ma Allah zai iya kashe ni kuwa ba kai ba babanka ma Allah ya kashe shi ballan na kai shine wartabtum kuka rika kokonto Allah nan ma sai ya kashe ni kuwa dan wai shi ya riga wani wanda ya fi saban Allah Allah ma bai kashe shi ba ballan tana shi an gani ko warta mutum kuka riko kokonton ma akwai Allah sai za ga wasu ma zai ce wai ai ma ba Allah musulmi ba sai ce wai ba Allah yanzu shi shi ma ya daina ma musulunci ya gano ma babu Allah itikin ne kuke bi ko musulunci Italian ne kuma akwai wani suna da ya kiran da shi yanzu su ne masu cewa wai ba Allah to kaga wannan kokwantan shi ne ya ɗauke su wartabtu ku karga kokwanto wartabtu babarat kumul amani gurace gurace an san buri ko gurace gurace yayi ta shiga zuciyanku gurace gurace shine babarat kumul amani wannan gurace gurace ya shiga zuciyoyinku har ya rika yaudaran ku ya rudar da ku hatta ja amrullah har sai al'amarin Allah ya zo wanda yake shine mutuwa wa barrakum billahi garu sai Allah subhanahu wataala ya sa wannan abin da kuke ta sai ya ya rudar da ku ya yaudare ku kuka mutu gashi ne yanzu kun zo duniya kun zo lahira za ka ga Allah dai ya yafe mana to ya kaga mutum ya mutu babu wani buri a ran shi da wuya za ka ga wani yana son kafin ya mutum ya gina gida wani ya sai mota wani ya haihu wani ya yi wannan wani ya ci awara to aka ce wannan burace-buracen shi ne ya ta yaudarar mutane ga shi kana ganin kawai za ka samu na sai mutuwan da zai ce wakarrakun billahi karu sai Allah ya ce فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من كرنت wannan kuwa ba mu karanta cibriki lokaci yayi aya anan lokaci yayi ka san yau ba mu fara da wuri ba kuma mun ba mutane hakuri an samu tangarda na na'ura to shi sai za a ga lokacin ya dan gota haka da to amma dai ai mun dan samu abin da muka samu in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da yardan Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana in akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura a yi addu'a insha Allah. Wa alaikum salam. Allah ta mu sani.
Allah ta mu sani kaman kaya.
Ha?
Haka zuwa.
Da.
Ya halatta da ke wani kayan da wannan kuɗin na ta kuɗi ba.
Ya za ka sayi kayan da shi? Za ka dawo min da kuɗi ne an riga an gama kasuwancin gashi nan sai kara min wani. In dai da amana haka ya kamata ya sani. Allah ya sani. Ya kamar kuma mai kuɗin ne yake kaka ƙara dawowa wurina sai bayan sati. To wannan wani magana ne daban. To ba za ka koma wurinsa ba kuma ba za ka taɓa masa kuɗin shi ba. ka gane magana in yace kai ka ƙara dawowa wuri na sai bayan sati to ba za ka koma ɗin ba kuma kuɗin shi ba za ka taɓa mai ba eh wannan kuɗi na shi ne kan ba za ka taɓa ba sai ka juya naka sai ka juya naka Allah ya ce mu wa alaikum salamu ina ganin malam ya zuwa makare yau ai mun yi da shi ma muka fara yau an yi karatu akan wannan cewa duk wanda ya zo neman taimako wurinka in ba za ka bashi ba kar ka gaya masa bakan magana an gane wannan Allah ya fi mana wato abinda mutane ya kamata su gane shine akwai wani wanda za ka ganshi ya ci kwalliya kamar yadda ka gani nan haka tas amma a ji wannan nashi komai ba ƙarfin hali ne kawai yanzu haka ya baro gidan shi ma babu abinci kuma ya je ji yanda zai yi sana'a din ya sama Allah bai huwa shi ba to maimakon ya bari yunwa ya kashe iyalinsa da shi gwamma ya dan yi dan karaman murya din wurin da yake ganin za a iya rufa masa asiri to kuma kar ya zo ya kaskantar da kansa dan duk wanda kaga ya zo ya ce dan Allah taimake ni to Allah kadai ya san irin girmansa da kimarsa da ya zubar ya zo ya ce maka dan Allah ka taimake ni to in ba za ka taimake shi ba kai shi kar ka ce ga ka da karfi da lafiyanka dauki baro ka je kai tu'a baka san yanayin da yake ciki ba a wannan lokacin an gane wannan ba a kaya bane ina tabbatar maka akwai za ka ganshi ya ci kwalliya sosai amma a jiwon shi naira biyar ba wankan ne kawai mutane nawa ne ake musu zaton suna da wadatar sai ka matsayin su ka gano kawai dubara ne dubara ne suna da yawa Allah ya ce mun saboda haka duk wanda ba zai ba ka taimake shi ba kai ka gaya masa bakan magana Allah ya ce mun Allah ya karba Allah ya karba akwai dan uwanmu yana barin addu'a cewa ya sama damuwa a cikin sana'arsa Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga cikin wannan damuwan Allah ya ƙara buɗa masa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wani nan su ma sun bada sadaka Allah ya karba Allah ya biya bukata mu je kan tambayoyi da Allah to bismillah a to ga wani yaro kuma bismillah mu je wa alaikum assalam ka dai da ƙarfi dan uwa yana son ya san bambancin da ke tsakanin aljanu da shedanu aljanu yara ne na shekan. An gane wannan? Aljanu yara ne na shekan, shugabansu shi ne shekan ɗin. Saboda haka sun ‘ya'ya ne, ka gane yanzu? Yawwa, to haka abin yake. Saboda haka in ka ga an ce shekan shi ne uga, aljanu kuma yaran ne ƙanana-ƙanana. Wa kalakar janna limmari dimbin nan. To ai shi ne shekan ɗin. Yaran ka ke Allah ya ji mana wani to bismillah malam da ya kawo maka ne shi kai so ya zaka ci amanan shi me tambaya yana tambaya mutum ne ya rika kawo maka ajiyan kuɗin shi ya ce ka rika ajiye masa ko zai rika tari a wurinka dai hausa ɗaya ne da tari da ajiya dai hausa ɗaya ne mu a wurinmu to wannan kuɗin da mutumin ne yake tarawa a wurinka sai ga sun kai kamar dubu ɗari da hamsin za ka iya taɓawa ka yi kasuwanci da su? Malam Ibrahim ya ce, ba za ka iya ba. Saboda shi wannan mutumin bai kawo maka don ka yi jali ba, ya kawo maka ne don ka ajiye masa bisa amana. Malaman musulunci cewa suka yi ba, kama canza mata ‘yan ashirin ashirin guda biyar ka ɗauki naira ɗari kwara ɗaya ka sa suka ce ba yadda ba. saboda shi abin da ya san ya kawo maka ajiya babu ƴan ashirin ashirin me yasa ka ɗaukan masa sai dai in za ka gaya masa to an zo neman canji babu sai na duba cikin kuɗin ka sai na gani sai na taɓa haka ba amma mutum ya baka ajiyan kuɗi ka je ka taɓa to shari'a ba ta ba shi amana ne kuma wanda ya ci amana an ce mene amana za ta ci shi sai dai kawai in za ka iya roƙon shi wato wane da a ta aje wannan kuɗin haka me zai hana ka bani dama a rika dan jujjuyawa riban da aka samu mu rika rabawa tare in ya yadda shi kenan amma in bai yadda ba shari'a ba ta yadda ka taba masa kuɗi ba kuma duk wanda ya taba wuta babban wannan musu na yaren da kowa zai gane duk wanda ya taba kuɗin da aka bashi ajiya ba da yardan mai kuɗi ba ka taba ka juya kai kasuwanci wuta babban Allah ya bi mana Allah ya bi mana wani ga wancan baban wa alaikum salam baba ya bar a'a wanda ka ci a gaban shi bai ce komai ba wannan wani abu ne daban amma wanda baya nan ba shari'a ba ta yadda ka ci ba sai dai idan ka tambaye shi cewa kawu ko oga ai da ma baya wuce haka kawu ko oga ko mai gida ko ko alaji in baka nan zan iya ci gaba nan dauki cingom guda biyu nan ci nan sha minti nan in yace eh ba komai wannan ba komai wannan shikenan wannan ba wani abu an gane wannan Allah ya ce almajirin ku ya ce ka kashe ko ka juya ne yau zan bukace su kaga wannan wanda ya kawo ajiyan ne dan wa yana tambaya ne cewa ai akwai wanda idan sun bada ajiyan kudin suna cewa za ka iya juyawa ka juya su kai yadda kake so da su har lokacin da zan bukata sai ka bani kaga wannan mai ajiya ne ya ce ka taba duk lokacin da ya zo bukatan kudin dama za ka bada to ai ina juyawa ba riga an gama sai da kayayyaki wannan baba ba komai ba ne Allah ya ce tilla da yaddan shi aka juya kudin wani tambayan to ina ganin tambayoyi sun kare wa alaikum salam dan wa yana tambaya idan mutum ya rasa sallar juma'a raka'a nawa zai zai raka'a hudu a zahar zai an gane wannan amma kakka yi sai ka rika rasa sallar juma'a saboda ladanta da faralanta Allah kakka samu rasa juma kakka samu kuma ina ganin tambayoyin da muke da su kenan a yau Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana wannan gari namu na kafancin Allah ya kara zauna mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da kasar mu tarayya Allah ya kara zauna mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha da kasa na rashin jin daɗi Allah ya ɗauke Allah ya maido mana da aminci da zaman lafiya hali na matsatsi da kuncin rayuwa da ake ciki Allah ya ɗauke mana, Allah ya dawo mana da walwala da buɗe cikin sana'o'inmu don alfamun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yan uwa da suke neman biyan bukata a wurin Allah Allah ta sani Allah dan ka biya musu wannan bukatocin da sauki ne Allah ka biya musu ba yan uwa sun ba da sadaka duka dai suna cikin masu neman biyan bukatun Allah ka biya musu Allah in ka biya musu mu ma dukkanin wurin da muke zaune Allah akwai biyan bukatoci da yawa Allah ka san su dan ka biya mai sauki ne Allah ka biya mana abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwar mu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'in namu Allah ka ɗauke abin da ya gagare mu Allah ka gagare shi abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfinsa dukkanin abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana idan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iyayenmu da suke zaune tare da mu wasu na gida wasu na zaune a nan ba su da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya akwai babanmu Allah subhanahu wataala ya ƙara musu lafiya akwai sauran ƴan uwa akwai Alhaji babana mata Allah ko na fara daidai Allah subhanahu wataala ya ƙara musu lafiya Allah ya ja kwana dan alfarmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Alhaji baba mai gonjo akwai Alhaji Hairu baba Hairu muke cewa akwai baba Shafi'u dukkanin su ne sauran yan uwa wanda ba za mu iya kiran sunayen su ba a wannan wurin dukkanin su Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ya tada kafara dan alkaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinyan da suka yi Allah subhanahu wataala ko suke yi Allah ya sa ya zama to kafara bar sauran marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan jami'an tsaro na farin kaya da bakin kaya dukkanin su dai kowa ya cikin sana'a ta kirki Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara albarka a ciki hanyoyi da muke bi da kaiwa da komowar mu da dukiyoyin mu Allah subhanahu wataala ya ƙara tsarewa ya ƙara karewa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuri'o'inmu Allah ya ƙara sanya musu albarka wayanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wayanda suke kan kuskure Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana Allahumma bi rahmatika alwasi'ati ummana wa bina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa sallallahu lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lil muslimin ala ya minhum wal amwat wa tabi baina wa bainahum bil khairat wa ighfir warham wa anta khairur rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين